a Ramadan kuma har yanzu dai muna cikin babu rabi asali na sha tara da yake bayanin mujizin manzala sallallahu alaihi wa sallama mun gama magana akan abin da ya shafi wato itatuwa da duwatsu mana aljamadat da suka itirafi da annabta manzala sallallahu alaihi wa sallama na yau kuma za mu shiga wannan fasali shi kuma da zai kawo mana maganganu akan wato a dabbobi da suka yi furuci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am al'aya da hibru bil hayawanat wato ayoyi ma'ana hujjoji da suka tabbatar da annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ta hanyar dabbobi iri iri addabrul hayawanat dabbobi iri iri daban-daban
حدثنا سراج بن عبد الوليد الحاج يا يجي ابو wato. Siraji Sa'o? Nan sai ya fara da Abul Fadl Sakali. Hadisana Siraj bin Abdullahi wato Siraj dan Abdullahi ya zantar da mu Abul Husayn al-Hafiz Abul Husayn al-Hafiz masanan hadisi Haddathana Abi shi kuma yace babana ne ya ga mun Haddathana al-Qadi Abu Yunus alƙadi abu yunusa alƙadi yunusa shi zantar da mu haddathana abul bawl saqali shi kuma yace abul bawl saqali shi zantar da mu haddathana sabit bin qasim bin sabit kuma yace sabit dan qasim shi zantar da mu ana bi sabitin dan sabitu ana bihi shi kuma daga babansa wa jaddihi kakansa gabaki ɗaya suka gaya masa ala su biyu suka ce da shi haddathana abu ala'i abul ala'i abul ala'i ne zantar da mu shi wa ahmad bin warana ahmad dan imrana حدثنا فضل بن مفيد wannan dan kudin Muhammadu ba ta kira Muhammadu bin Kudaili Muhammadu dan Kudaili ya zartar da mu حدثنا يونس بن عمرو Yunus dan Amru ya zartar da mu حدثنا مجاهد Malam Mujahid ya zartar da mu أن عائشة رضي الله عنها Mujahid ya samu daga Aisha gurin ne Allah ya tada ita قالت Allah ita da Aisha take cewa كان عندنا دادل dajinun a wajen mu akwai wani dan akuya فإذا كان عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajen mu muna tare قر وثبت وقاله Arara sai tsaya waje ɗaya wasu bata ya tabbata makalahu a inda yake baya motsi baya ko mutum ya baya shiru.
فلم يجي Balan zai je ba zai je Balan ya ba.
hawa.
Wa idza kharaja Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amma da zaran Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fita باء وذهب ja'a wa zahaba sai ya kai ya komo ويروي عن عمر رضي الله عنه wato saboda ladabi ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama in ji manzo Allah yana gidan sai ya waje ɗaya zaman sa ba zai ƙara tashi ba sai manzo Allah ya fita Zala yana barin gidan kuma zai shiga da daddare ya ce ya dawo. Uwar waya an yi ruwa an Umar bin Khattabi daga sai na Umar dan Khattabi.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama كان في محفل na da fi mahafalin wata rana yana cikin taro من أصحابه da sahabbansa إذا عربي sai ga wani balaraban ƙauye.
قد سعد An بابا saba gaban ya je ya farauto da mu.
فقال Ya zo ya ce da annabi sa- ya ce sai ya ce a taron من هذا kai taron me ake yi a nan.
قالوا نبي da الله aka ce annabin Allah ne shi ne wacce yake magana فقال sai shi balaraban ƙauyen ya ce واللات والعزى na rantse da gunkin lati da uzza لا آمنت بك ba zan yi imani da kai ba أيؤمن بك har aunin auɗin da biyu ana hatta eh hatta yi da duka haka ba sai dai in ta wannan ya yi daga kai ba da ba zan yi da ba kwata kwata ba shi abin da yake shi bai zaci ma magana za a yi zaman ba shi abin da yake nuna nisan imanin shi in har ya kam kamar raƙumi sai ran da raƙumi ya shiga ta kafa allura ai ka ga ba kana nan wata rana za su zo bane a'a ba zai yi bane kwata kwata وتراه sai dai in da mannan ya shi ko daga bayan ya faroto shi har ya yanka shi har ya bankare shi a cikin itace ya kame ya bushe yana dauke da shi ya rata itan haka
وتراه بين يدي النبي sai صلى ya fara shi a gaban الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam فقال النبي صلى الله عليه sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zabbu وسلم ya kai damo فأجابه بلسان مبين bayyana sai aka ji da mu ya amsa da harshe mai bayani kowa yana ji ya zama uhu isma'ul qawl mutane dukkan baki dai suna cin maganar ta wannan jami'an baki dai da mu yace labbai labbaika wa sa'alaika amsa waka wato tare da girmamawa arzikinka ya zai da mun wa fal ya mai da kiyama man wa fal kiyamati ya kulli wanda dai yazo ranar kiyama ala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sha abudu kai da mu kake bautawa ala sai da mu yace allazi fi samai arju Allahu ina bautawa wanda al'arshin sai yake cikin sama wa fil ardi a sultanuhu mulkin sa kuma yake kasa wa fil bahri sabiluhu wa fil bahri sabiluhu wa bil bahri a cikin kogi ko sabiluhu ta barkin sa wa fil jannati rahmatuhu alrahmasa kuma a cikin aljannar sa wa fil nari iqamatuhu wa babu wa kun kawo sa eh wato eh wa fi nisbatin iqamu ito kuna a wata wato a azabar su kuma ta tabbata a cikin wuta ta ga shi da mu har da karin bayani Eh, ba iya abin da aka tambaye shi ya faɗa ba a da karin ma bayani ala sai manzo Allah ya ce da damo tufa ana ji faman ana to ni wane ne ala rasulul alamin ya ce manzon ubangijin alam ne wa katibun nabiyina kai ne shugabancin annaba ba ma kai kare aka taba turowa ba akwai annabawan bayan kai kai ne dai shugabancin su wa qad aflaha man saddaqaka wanda ya gaskata kai ya sa ya- wato ya ci riba wa kawa man kazzabaka wanda koyo da ya iya da kai ya tabe fa aslama al-arabi da ji balaraba kawai ne dan ta kare Allah ya sa mai arziki ne eh da wani arziki ne sai ce sihiri aka wada mishi
na'am wa min zalika qisatu kalam jibi ai yana daga irin wayannan maganganu ma zancen kura al-mashhuratu wacce take mashahuriyar nan an abi sa'id al-khudri wanda muka samu daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu Allah ya dade shi bayna ra'in yace baina ra'ayin wata rana wani mai kiwo yar'a ganaman yar'a ga naman yana kiwon tumakai lahu arab al-zi'ib Eh, ba'ar eh?
lahu arab al-zi'ib
a ai sai da wani kai ba yar'a ga naman lahu Eh, yana kiwon tumakansa
arab al-zi'ib sai ga kura ta taho shatin minha ma'ana kura ta yi kan wata akuya daga cikin akuyoyin da yake kiwo wa akala haminu ba a kasa har za'i minu sai har ta kama wato mai kore mai tabakan ya kokari zai kwato akuya fa akal zi'ib a fa akal al-zi'ib ba a ka wato abin iri ake cewa shi ne zaman nan da kare yake zauna da duwawun shi ya ɗage tsawon haka to kura sai ta irin wannan zama an kwace shi an kwace akwai a bakin da sai ta zaune kawai tana kallon shi
wa qala min ra'i kuma sai ta yi magana ta faɗa wa mai kiwon ala la ta'illahu alladhi bai ma bai da bayna bainana tsoron Allah ba bayna bainana za ka shiga tsakanin na da arziki na a hannun kamar su yadda ka ce yanzu malam ba za ka ikai shi ne zama a kan tuwa ba shi ne ta zama na a kan tuwa wanda take kallon ta ce yanzu malam ba ka ji tsoron Allah ba ka shiga tsakanin na da arziki na
Kala kala ra'ayi sai makiyayi ya ce al'adarin zi'ibun bi kalamin insi fa qala zi'ibu ala ukbiruka al'adaba
mamaki dai take to in gaya ma abin da ya fi haka mamaki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Bainal harin.
harakai yace ga manzon Allah halin duwatsun nan a bayanka yana kira zuwa ga addinin musulmi ya haddisu nasa bi an bari ma ka fada Yana ba da labarin abin da aka yi da. Ba Ba ta ta- kai kana nan, kana kiwon tuma kai baka zo shi ba. To ai wannan shi mun mamaki. Ba ni da nayi magana ba. A ce maza Allah yana nan kusa da kai yana wa'azi. Sai kuma ka kasa zuwa ka saurara balantana maka imani.
fata rayi Shikenan sosai ba a kan ra'ayin Nabi sallallahu alaihi wasallama ba aka ba rabu sai wannan makiyayi ya sheko a guje ya zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa aka bara wuce ni ka san abin da ya kana ya ce yanzu nan daga daji nake kura ce da turo ne ta ji kajiyan da muka yi da ita fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai lahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce kun fa hadisu a wannan magana me ke ka faɗa me ke ka faɗa kowa ya ji domin magana ta muhimmiya ce ya kamata kowa ya ji eh manzala yana wa'azi ga wani daga daji ya zo ya ce shi kura ce ma ta tabbatar masa da annabta mazala har ta turo shi domin da yawa wani in ya zo da labari mazala ya in ya zo labarin akwai abin da mutane za su amfana da shi mazala yana cewa miƙe kowa ya ji faɗa kowa ya ji eh saboda idan akwai abin da zai ƙara gaskata annabta mazala Salman al-Farisi da ya ba mazala labarinsa manzala ta yi miƙe ka gaya mutane kowaye saboda lokacin shi kaɗai ya san wahalar da ya sha kafin ya ga manzo Allah kuma da shekarun da ya ɗiba yana ƙoƙarin sai ya haɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran da ya haɗa manzo Allah ɗin ya fashe da kuka ya ta kuka sai ta kai manzo Allah ya rungume shi na cewa ya isa ya isa ya isa sai shi ai kaji kaji kaji kaji ka sai su to ka miƙe ka gaya mutane kowa ya ce
sun makala sannan ya ce haka kuma sai na umar shi ma ya gaya wa sawadi bin ƙarami sai ya ce ya ce ba mu labarin ka sai ce a a ai wannan labari yanzu ba a ba da shi kana ta wuce ai abin da aka cikin jahila wani sai sai na umar ya ce a a ai kai a cikin labarin ka akwai gaskiyar annabta annabi ya ce yana da kyau ka dinga ba da labarin dan aji gaskiyar manzo Allah saboda shi aljanar aljanarsa ce ta ba shi labarin matsala.
sadaka
Cin makala bayan da ya gama ba da labarin ko mazala ya ce abin da ya faɗa kuma gaskiya ne haka aka yi. Mazala ya tabbatar da haka aka yi.
wala hadisi fi qissatun
Wato hadisin akwai kisar yadda aka yi a ciki wa fi babihi dulun wato bi ba a cikin sashen wani hadisin akwai dulun tsoro kista ce domin sai da ta kai yana cewa to waye zai tsare min dabbobi na ta ce zan tsare ba in na tafi wajen shi to waye zai tsare min dabbobi ya ce zan tsare ba ya tafi kuma ya koma ya tadda manzala ya ce ka koma za ka tadda dabbobin ka ba abin da ya taba su kuma ya koma ya tadda dabbobin ka ba abin da ya taba su ya dau wannan da ta kama ya ba ta kyauta ashe ashe wali ya ce dama ta san arzikin ce mai lada ba
warwe hadisin zibi wanda ya rawaici hadisin kuran nan ana biyu sa wato ana biyu da gaburar radiyallahu anhu wa fi yawo da ruki ala abiyura ana abiyura Imam ta Ahmad ya rawaici hadisin Malam Bazzaru su Malam Baihaqi su Imam Al-Bagawi su Abu Nu'aym Al-Asfahani duk wa'annan malaman sun rawaici wato hadisin kuran nan wa fi ba'd tuqi a sashen hanyoyin hadisin ma ana abiyura ta radiyallahu anhu wanda aka samu daga Abu Hurairah fa qala zibi sai kurar ta ce anta ajab anta ajabu kai ne mafi ban mamaki wa tifan ala zalunka kana nan tsaye cikin tumakanka wa tarakta nabiyyan lam yahab Allah Allahu nabi nabiyyi lam asallahu nabiyyan qad a'lam min yin dahu tunda Allah yake annabi ko annaba bai taba aiko annabin da kima da girma irin sa ba sai ka bashi ka zo na kawo cikin tumaka ya ko dai bi abun mamaki
na qadaran daraja fa qad mutahabbu wa Allah wal jannati ya can an buɗe mai kofin aljanna sai shigar da jama'a kawai ke sai ka zo da cikin tuwa kai kaza za ku yar ma wato shi ya fi zama wanda aka yi wayo wa ashrafa alaha wa a sharar alaha kuma ma'ana mafi ɗaukakan ma'abotanta ala sahabihi ala yanzu azabi a sahabansa yanzuruna talahum yanzu nuna suna sauraron gata su
wa ma bainaka wa bainahu illa hadisun tsakaninka da shi wanda yake da wannan daraja wanda yake da wannan ɗaukaka kwadan nan kawai za ka zangana sai fiye
fatasiru bi dunudillahi wata siru sai ka zama fi jinudillahi cikin rundunar Allah ala sai ra'yi da kiwo ya ce malli bi ganan ka dami to waye zai tsare mun tumakai na ala zibu sai zubi sai kura ta ce ala ara'aha ni zan kiwa ni zan ba kiwanta hatta tarji'a haka je ka dawo fa aslama rajul ilayhi janahu ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa aslama ar-rajul sai mutumin ya musulunta wa laqad qasad aslama ilayhi ar-rajul ilayhi ganan mutum sai makiyayin ya ba kura ya saka mata dabbobin nasa wa ba ya tafi wala kada kisa ta hu ya ambaci labarinsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa da islamu musulunta sa wa wujud annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma samun su da manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi katil yana yaki wa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ur ila ganamika kuma wajen tumakanka sabida ha yuwajiraha sabida yuwajiraha ha za ka same ta da cikatta ma'ana za ka samu ba abin da ya same ta
ko da da sai ko in samu tumakanka Kazalika.
kazalika kamar yadda manzo Allah ya faɗa wala ba lizbi shatu ha zai mi shatan min ha da yanka wa kuran wato ɗaya daga cikin akoyin ya bata saboda ta mai sanadin samun alheri ta wa an salamata bin amru
yawa hmm?
ubanu bin asku salamata ina ka samu shi
Allah ki Allah ki yana ba Allah ki kai hmm. hmm. وعن أبي بن عاص رضي الله عنه daga uban dan ausu Allah ya dade shi وأنه كان صاحب القصة wa'annan ka da sahibul ido an binciko ma yace har mai mai mai makiyayin ma sunansa ubanu bin ausu والمحدث بها shine yake ba da labarin ma ومكلم الزيب shine wanda ya zance da kurar وعن سلمة بن وعن سلمة بن أمرو dabbobi da yawa an yi magana da su wasu a gaban manzo Allah wani a gari mu can wani gari ma aka kamar shi kaga yanzu ba ma manzo Allah a wajen aka yi magana da shi aka koro shi ta wajen Allah sallallahu alaihi wasallam
وعن سلمة بن أمرو min al-akawai da kuma da- an karo daga Salama dan Abu Talha kawai رضي الله عنه Allah ya dare shi وأنه كان صاحب a هذه wata القصة ruwaya cewa shine ma abucin wannan kisar أيضا kuma وسوسه الإسرائيلي yace ma sauran musulunta sa بمثل حديث أبي سعيد رضي الله عنه in bi misalin hadisin Abu Sa'id Allah ya dade shi وقد روى ابن وهبي hakika dan Wahab ya yi riwaya مثل هذا misalin wannan hadisi أنه جرى على أبي سفيان jara da Abi Sufyan bin Harb Wa Sufyan bin Umayyah.
da sarkin Makka Abu Sufyan dan Harb baban baban sai na Muawiya
وسفيان بن أمية shi da abokinsa Safwan dan Umayya
مع الزيب ma'azibi tare da kura وزاد هو ruwa da أدعى abu a kan gabiyan wato sun same shi ya kama barewa kada Kada kada zabi.
wato kura ce ta biyo barewa a guje su sun fita wajen makka suna dan siya hasa in ta takawa sai ko suka yi kicibin da kura ta biyo barewa a guje suka zo suka wuce ta gaban su barewa tana tsallaka shacin iya inda harami ya fara sai kura ta ci birki kawai sai ta juyo saboda cikin harami ba a farauta ita har ta san haka sai ta juyo ta dawo su kuma wa'annan dukansu a sannan ba musulmi a cikin su su shugabanni ne suka fito bayan gari suna dan tattakawa to sai suka ga haka فانصرف الزيب sai kura ta juya ta koma فأجاب من ذلك ba ajaba suka ce abun mamaki wai kura ma ta san girman harami ta koma فقال الذئب sai ji kura ta wawo ta ce a yau ku neman abun mamaki kuke banda ku
أعجب من ذلك محمد بن عبد ai الله abin da ya fi haka mamaki shine ga Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallama بالمدينة yana Madina يدعوكم إلى yana الجنة kiran ku zuwa ga aljanna وتدعونه إلى النار ko kuna kiran sai zuwa ga wuta ala Abu Sufyan?
sai abun mamaki ga ku da magana
فقال أبو سفيان sai Abu Sufyan ya ce واللات والعزى sai ya ce wa Sa- Safwan ya ce na rantse da lati da uzala إن ذكرت هذا الوقت in muka je maka ka faɗi wannan magana ka jaba kin da kai shuru kar ka faɗa لتبدأ ka كلها je ka قلوبا faɗa ce da tar لتبدأ كلها قلوبا Wani wallahi za a ban maka fanko duk tafiya wajen Muhammad Sani. Kowa zai ƙara tabbatar da annabi ne na gaskiya. Ko za ka ba ja baki mu shi mu yi gaba ba mu ci ba. Eh kar ka gaya wa kowa wallahi in mutane maka suka ji kura ma ta tabbatar da annabtarsa. To za mu ban maka fanko ba kowa a ciki. Shi kenan suka ja bakin su kai shi. Wai suna ganin haka zai hana wato musulunci ya yaɗu. kuma sai da suka musulunta kuma suke faɗa to an yi kaza an yi
وقد نقول مثل هذا الكلام kawo misul hadal misul hadal kabari misalin wannan hadisin an rawace shi وأنه جرى على رجال kuma ya taɓa faruwa ga Abuja وأصحابه ba mun san sa وأنا وأنا وأنا عباس Abbasin ibn Abbas bin Mirdasin daga Abbas dan Mirdasu لما تعجب من كلام بمالي Damaru lokacin da yayi mamaki daga zancen Damaru زناني وإنشاته tabi wato gunkinsa saboda ya zo ya duka sakamakon gunkinsa zai gaishe shi da gunki ce kai dai Allah ya yi kai sakara mai aikin banza aikin wozi in ji gunkin ta shi daga wajen nan ka je ka musulunta ga maza Allah ta yana kiran fa zuwa ga aljanna ka zo nan kana aiki sai yake mamaki wai a gunki yake wannan magana
الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم da magana nan da shi gunkin ne magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama فإذا دائر sai da wani tsuntsu سقط ya faɗo فقال sai ce يا عباس ya kai abbasu أتعجب من كلام kana zuwa بمالي yanzu mamakin zancen dubaru kake yi ولا تعجب من نفسك amma ba ka mamakin kanka أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ya الإسلام misala yana kira ya zuwa ga musulunci wa وأنت جالس kanin gurfana a gabana وكان سبب الإسلام wannan yazo shine dalilin musuluncinsa وعن جابر بن عبد ba الله a duke shi mutum a duke shi da wani abu ya hana shi nutsuwa a zuciyar shi ko ka tafi gida abin ya dinga tuka ma ka rasa ba za ka iya goya kowa ba kuma abin ya kasa zama wani gunkinsa zai mai magana wani kuma hidima zai wa gunkin ya je ya ɗauko raƙumi ko sa ko tunkiya ya zo gaban raƙumin ya yanka saboda hidima ga raƙumi sai ka gama yanka dabbar ta ce ka yi aikin banza ita dabbar da ka yanka maza Allah za ka je ka gaskata shi ne za ka samu alheri ba nan wannan aikin da ka yi aiki kuma ka waiwaya ka waiwaya ka tabbatar da wannan dabbar da ka yanka ita ke wannan
وعن جابر بن babu kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wato sani ya tafi mutum kawai ya juya kansa ba dan da wani ilimi ba ba dan da wata hujja ba haka kawai naki in ka ce me yasa ko me yasa ba za ku gaskata shi ba babu dalili to mu yanzu kawai sai mu gaskata shi ce me kun taba jarraba shi da ƙarya ta bai taba yi to cin amana ya taba yi kun taba ganin muguwar tafiya a wajensa to me yasa ba zan gaskata shi ba Gas- Abuja da aka tambaye shi aka ce gaskiya manzo Allah yake yi ko yace wallahi gaskiya yake fada to me yasa ba za ka bi shi da yace girman mu ne zai fadi yanzu idan muka bi shi shi bane mai girma a maka mu ba mu da sauran girma su wai girman duniya suke shi manzo Allah yana nema musu girman duniya da lahira yanzu abu suyan din rigimar da yake ba iya ai maka yake wa magana bangaren da a lokacin bai bai yi mil biyu ba wai shi ke ta kakkarewa za a kwace mai sai ga shi ɗansa sai na ma'aura ya mallaki rabin duniya rabin mazala ce ku zo ni kuma in durƙusan muku da larabawan duniya su zama hadiman ku zo in durƙusan muku da larabawan duniya su zama hadiman duk dukiyar da take hannun laraba za ta dawo hannun da aka ce kawai faɗa yake faɗa yake ce ku zo in ba ku shi kanshi abu sa shi ba inda ba a yi da mu ba ba inda ba a yi da mu ba yau gashi Ah, mun zama mu ne na baya mu ne na baya amma har haka Allah ta fazala da yake siyasarsa ta jan hankali ce ba su yake nema wa duniya ƙarshe ba su suka ci duniya ba Abu Sufyan da shi da ƴaƴansa su suka shekara ɗari suna cin mulkin sharifan da ƴaƴan mazalan suna waje ɗaya sai dai su samu su sharifan da 'ya'yan manzala sura sai da sai da banu umayya suka shekara ɗari ba ɗan ƴan kaɗan su suke cin duniya duk duniya sun mallake ta sun ci gabas sun ci tsakiya sun ci afirka duk ma'awiya ɗansa ya zibi da cikinsa ma'awiya sani sannan aka koma wajen marwan ɗan hakan abdulmalik ne wa abu nan walidi Suleiman, Hisham, duk suka tinka yadda suka ga dama. Dukiya ta zama dole mulki ta zama nasu bayan kuma wajen duk kokari suke wata a kwata maka. Maka kuma ba kuma ra'ayi. Ba za a lashe ku zo in ba ku. da yake Allah ya sa wasu suna da rabon arziki irin su Abu Sufyan din suka zo suka ci lilis
wa an jabi bin abdullahi radiyallahu anhu ma sai hadisin Jabiru daga an da aka zo daga Jabiru dan Abdullahi Allah ya jada su shi da mahaifin nasa an rajulin daga wani mutum a ta annabi sallallahu alaihi wasallama akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa amana ya bihi yi imani da manzo Allah wa huwa ala babi wusuli Kaibara inda yake zaune wato can kusa da gidajen Kaibara ne wa kana fi ganami Okana fi ganamin yana kiwon tumakai yar'aha lahu al'ahun yana musu kiwo To Okana kala- Kaibara shi asalinsa shi mutum baka fata ne eh don baka in fata da suka musulunta a zamanin mazala suna da yawa mata da mata duk da su ake komai da komai wa qala ya rasulullahi to shine yace ya manzo Allah kaifa bil ganami to ya tumakai na ala sai manzo Allah ya ce ismi A sun yi zuwa ha.
eh eh sik wajaha fa inna Allah sayurdu amanataka eh wa- wa- Umairu suke kiransa a wata ruwaya manzo Allah ne zai je yaki ya ratso kusa da Kaibara sai ya ga mutumin shi kuma yana kiwo sai manzo Allah ya ce a kirawo shi aka kira shi sai manzo Allah ya ce ni annabi ne za mu je yaki ko za ka musulunta shi ke nace to sai ya musulunta nan take sai ya ce to ya zan yi gashi za ka yaƙi kuma ina musulmi ban biyu ka ba kuma ga jamakan amana a hannuna sai manzala ya ce ɗibi tsakuwa ka watsa wa tumakan kowace za ta koma gidan mai ita eh inna allaha sayyiraddu amanataka Allah zai mai da amana ka ɗibi tsakuwa ka watsa musu kowa za ta juya ba inda ta sace gidansu sai kuma ka to a yakin da kai. ya to aka yakin da shi ya rasu nan shi ne ake cewa sahaban da bai taba sallah ba shi bai taba sallah ba eh imani kawai ya yi tafi a ranar aka kai kashe shi kuma
fa fa'ala sai aikata wa sarar kulli shatin sai kowace akuya ta tafi hatta da kar ila alaha sai da ta shiga gidansu wa ana anas radiyallahu anhu an karba daga Anas Allah ya dade shi da kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aida shiga aida ansari gona wani mutumin Madina wa abubakarin tare da sayyidina Abubakar wa umaru da sayyidina Umaru wa rajulun da wani mutum ne na ansari da mutanen Madina radiyallahu anhu Allah ya da su wa bilahi bi ganamu wabila hadi da galamun a cikin gonar akwai wato tumakai fa yazid lahu manzala yana shigo duk tumakan su suka haɗu gaba ɗaya suka zo ga manzala suka bi kusa ka shiga gona irin za a gane tumakai da yawa amma manzala yana shigowa gonar gaba ki ɗaya tumakan suka haɗu suka zo wajen manzala suka duk suka bi kusa a gabansa sallallahu alaihi wasallam wa qala abubakarin sai sai na abubakar ya ce la wa haqqu sujudaka minha
wani ai mun cancanta mun haka ba su ya rasu al hadith ka karanci hadisin har zuwa ƙarshen sa fa ana bi radiyallahu anhu daga Abu Hurairah Allah ya dade shi da kana nabi sallallahu alaihi da Annabi wasallam sallallahu alaihi wasallam ne ya shiga haitan wata gona fa ja'a baqimu da irin sai ga wani raƙumi fa ya yalahu zo ya durƙusa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zakara mislahu ya faɗi misalan hadisin wa rusuluhu fil jamal raƙumi ne wato ya yi tumbe a cikin gona an rasa yadda za a yi shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho sai aka ce ya rasulullahi kar ka shiga gonan nan me yace me yake faruwa aka ce ai raƙumi ne duk wanda ya shiga ta san masa yake ya haukace raƙumin sai manzo Allah ya ce ba komai sai ya shiga da ya shiga man- da raƙumin nan ya hangi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rugo a guje ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya durƙusa ya miƙe wuyansa a ƙasa ya miƙe wuyan shi a ƙasa ya kwantar da wuyan shi manzo Allah ya tsugunna sai aka ga hawaye yana fitowa daga idan raƙumi
wa rusuluhu fil jamal wa misluhu irin wannan ma fil jamal a cikin wani raƙumi an sa'alabata wanda aka samu labarin daga sa'albatu bin malik wa jabir bin abdullah ya bin dan Abdullahi wa ala bin ya murata la dan wa murrata abdullah bin ja'far radiyallahu anhu wa Ja'far Allah ya tada su ala suka kala yace wa kana la yadkhulu ahadu alhaida shi dama wannan gonan ba mai iya shigarta illa sadda alayhi jamal sai wannan rakon ya taso masa amma da kana alayhi nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya shiga gonar da'ahu da awo sai ya kira raƙon wa ba a mashmarahu rubil ari ya zo ya shimfiɗa wuyansa a wa ƙasa tabaka bayna yadayhi wa baraka ya durƙusa bai ne dai a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama wa qadahu wata ɗan mahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa masa domin da ya zo ya miƙe wuyansa yana zubar da hawa yana kuka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ina masu raƙumin nan sai suka ce ga mu ya ce raƙumin nan ya kawo ƙarar ku ya ce tun yana yaransa kuke wahalshe shi ba inda bai kai ku cewa ila balidin lam takunu galibi illa bi shakil anfus dora maka ku hau kansa ba inda bai yi zirga zirga da ku ba sai yanzu da tsufa ya same shi kuka ce za ku yanka shi shi ne shi kuma bai yadda ba saboda haka domin alƙawarin cewa za ku bar shi sai iya abin da zai iya har kuma lokacin da zai mutu suka ce mun yadda ya rasulullah sai manzo Allah ya sa masa akalar shi ya ja shi sai ya mika musu shi kenan sai aka manzo Allah ya raba rigima bai ƙara wannan tumban ba
wa qala ya kai ƙara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ma bayna samai wal ardi shay'un shawon manzo Allah ya ce ai tsakanin sama da ƙasa babu wani abu illa alamu anni ya rasulullahi san ni manzon Allah ne illa asiyar jinni wal ins sai wato mai sako daga aljanu da mai sako daga mutane wa misluhu irin wannan ma ya faru قال عبد الله بن ابي اوفى daga Abdullahi dan Abi Awa Radiyallahu anhu.
wani hadisi وفي كبر اخر a wani hadisin kuma في حديث الجمل a hadisin da ya rakumi ان النبي صلى الله عليه وسلم cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama سالهم عن ya شعره tambaye su ya ce me ya labarin wannan rakumin فاخبره Eh, فاخبره ba aka baru sai suka ba shi labari انهم ارادوا cewa ruwa a ranar zama Zama hagu wa yanka shi za su shi kuma yace bai yadda ba za a yanka shi وفي روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم wayatin a wata waya kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sallallahu sallallahu alaihi wasallama قال لهم an ce da su انه شاق kasar كفاء ka kasar al'amari wato ya yi kukan yawan aiki da kuke tura masa yanzu ba zai iya yi ba wakil na al'amari za ku ba abinci abinci ba ku kawo abinci da yawa Eh, ba abinci sannan kuma ga yawan aiki وفي روايه a wata ruwaya انه شكا الي ya yi انكم kuka ya yi kara ne ilai zuwa ga yin اردتم ذبحه kun so ku yanka shi بعد ان استعملتم ba da an samar tumu ba yadda kun aiwatar da shi fi shi a cikin ayyuka masu wahala ba a cikin da muka dora shi ba من سجره tun daga yarintarsa فقالوا an لأمر suka ce wallahi sun laye abin da ya ga mu haka
فقد روي
hakika an yi ruwaya في قصة الأباء albari a cikin kissan nan ta al'arba'u وكلامها للنبي صلى الله عليه وسلم arba'u taguwa ce ta daga cikin tagonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzo Allah yake yake hawanta
وكلامها للنبي صلى الله عليه da وسلم zancen da ta yi wajen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama وتعريفها له nafsiha ta zo ta gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce wance diya wance diya wance har da nasaba ta duk sai ta gaya manzo Allah وهو- ya gidan wance ومبادرة الأشر إليها da kuma yanda idan ta je cin ciyawa ciyawo suke tutugowa suna zuwa daidai bakin da dan ta ci saboda taguwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam في الرأي bil mar'a a ci- a wajen kiwo وتجنب الوحوش عنها kuma namun daji idan sun ga tana yawo sai su dinga ja baya duk inda suka ganta babu naman dajin da zai kusa da ita Sai su domin malamai sun yi saɓani shin taguwannin nan guda biyu ne ko ɗaya ne akwai kasuwa akwai agabawo to taguwa biyu ce ko kwaɗaya ce wasu ka ce ai ɗaya ce ita ce dai wacce manzala yake hawa kuma ita ce dai wacce manzala sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya wafaci din nan ta daina ci ta daina sha har ta mutu inda manzala ya wafaci bata ƙara ko shan ruwa ba bata ƙara cin abinci bata ƙara komai ba har ta yi wafaci
وندائهم إنك لمحمد Eh, وندائهم إنك لمحمد wani da'im da yadda dabbobi suke ce mata innaki li muhammadin ce ai dabbar manzo Allah ce ba وأن ce wa anna halan ta'kul walan tashruba da mauti bata kada ci ko sha ba bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ma ta tilka rasu ذكره الإسرائيلي Ibrahim ne ya ambaci wannan وروى ابن وهبي wara ibn wahab shine ah, wato abunan wani jirgin zirga-zirga na ƙasar Sudan wanda suka sa masa sunanta eh akwai wani kamfanin jirage na ƙasar Sudan sun sa masa sunan wannan raƙumar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
أن همام warahun wahabin dan wahabin ya yi waya أن همام wata baka da cewa tantabarin nan na makka wanda har yanzu ga sana ana ganin su نعم على الذي النبي صلى الله عليه وسلم wannan cincirin da suka yi mazala inuwa يوم فتح ran da za a bude maka Fada- saboda su ma su nuna tasu gudunmuwa mu suka yi mazala maraba suka cincirin da akan mazala yana tafiya suna mai inuwa بدأ لها بالبركة shi ne mazala ya mata addu'a albarka ga sunan ba mu iya cewa ga adadin su kuma ba wani muzuru ko mage da zai ci su eh muzuru baya ci mage ba ta ci ba a kama ba a komai sai dai in wata ajalin ta ita rasu kawai kuma wani ikon Allah duk cikin masallaci ba inda ba za ka gansu ba dukkan maslahata inda ake dawafi in dai da ɗan sauƙin mutane za ka ga suna ɗan sauka to amma ba za ka taɓa ganin wata akan ka'aba ba. ba wacce za ka ga ta sauka kan ka'aba amma duk jikin masallaci ko ina sa ka ga su haka a ƙasa ballantana an ka fito waje sai ka yi kamar za ka iya taka su to amma babu wacce za ka ga ta tashi ta hau kan ka'aba ta sauka saboda martabar wajen da su ma ko matsayinsu manzo Allah ya musu addu'a da albarka gashi nan kai karka ma me suke ci me suke sha don suna da yawan gaske kuma ba wai nan kadai ba duk sauran masallatan Makka da Madina duk in kaje sai ka gamsu rututu to kuma da yawa alhazai idan su sukan sai alkama su watsa musu to amma iya wannan da ake watsa sai ga bata yi ba za ta yi su ko ina su ci ba domin suna da yawa kwarai da gaske
وروي عن أنس
a wato an yi ruwa daga Anas وزير بن da الأقامة zai dan arkama والمجيرة بن شعبة shubata dan shubata رضي الله عنهما Allah ya yarda da su أن النبي صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wa sallama قال ya ce أمر الله ليلة الغار شجرة Allahu Allah ya yi umarni la yadul gari daren da maza Allah ya shiga kogo شجرة shigaratan ya umarci itaciya Fasabatat.
fanabatat sai ta tsuro a kogo kogon wannan bishiyar da suka gani rannan ta fito eh ba wai da dadda ba ce
زعم النبي صلى الله عليه وسلم wato a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam كسرته wata zaratu sai ta lullube shi ta tsirce shi وأمر ما وأمر ما رسول ni Allah kuma ya umarci kurciyoyi guda biyu وقمتا waka mata bi fami suka zo suka sauka a kofar wato kogon وفي حديث الآن Fahimci cewa ai da mutum ya shiga kogon nan to da ba za a ga tantabarin nan ba da shi shi
وفي حديث الآخرة a wani hadisin daban وأن الك... وأن العنكبوت cewa gizo-gizon ma نسجت على ta بابه yi saƙa alama biyu a saƙo ba ko ba.
فلما Muna أتى الأولى Allah yana yin abubuwan shi gwargwadon yadda hankali zai gane Allah fa ne yake abu. Kuma na Allah fa aka biyo. To duk Allah hanya nawa Allah gare shi ta tsere da mazala. Ya zauna ma a garin a yi rasa yadda za a yi da shi. Duk ba Allah yana da wannan ba. Amma duk saboda a koya wasu abubuwa aka yi ca aka ce gudu mazala ya gudu shine mai duniya ba. wa inna lana lal akhirati wal ula da duniya da lahira kamu ce in ji Allah da ni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda a koye wani abu ga na baya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka umarne shi ya bar garin kuma in ya tashi barin garin ya buya kuma in an tashi buyan ma a hada da wasu kayayyaki da za su kara rufe shi din an ga dama ba zai zama wakafi ba sai na jibril alaihi salamu a ƙauyen sadum mutanen annabi lulu da suka ce sai sun shigo gidan annabi lulu ya ce kar ku shigo mu sai mun shigo ina ruwanka ai ba wajen da za mu zo ba mu ga wanda za su ka jibril ya ce ya ce me ke faruwa ne annabi duk da shi ba hankalin sa tashi ya ce ai mutanen garin nan mutanen banza ne ai wai zuwan kuɗin nan kaza kaza ka sai jibril ya ce shiga shiga cikin gida shiga cikin gida rabu da su yale suka tsare musu magana yale su ai su kuma da suka ga annabi duk ya shiga cikin gida bai dawo ba kawai sai suka faɗo inda bakin suke Jibril kawai haka ya daga fuka-fukansa gabaki ɗaya fuskar su ta shafi. Ba wurin ido, ba wurin hanci, ba wurin baki. Gabaki ɗaya fuskar su ta shafi. Gaga, akwai hanyoyin da za a halaka mutum da yawa Allah fa. To Amma Allah ta baraka wa ta'ala aka shirya wannan a gudu, a laɗe, a tsugunna, a wane ne, irin da yadda kai ma haka za ka yi ko? Eh, to amma Allah ya tsaron haka to amma ana yi ne dan hankali saboda wata rana ai ba mazalan bane hakan za ta samu wanda za ta samu da Allah bai da irin wannan matsayin to mazala ya koya ko ba shi bane kai ma in ta ta same ka to ga yanda za ka kuma kar ta same ka irin wannan kaga ci ko dan Allah baya tare da kai a'a Allah yana tare da kai hakan za ta same ka tun daga shi ka samu mazala eh don wani an taba shi shi kenan sai ce an taba shi ne dan bai da matsayi a wajen Allah Allah ya ce a wanda kuma matsayi a wajen Allah kun ga shi ma na bari amma to sai ya zama koyarwa mu a wajen mu da kuma ƙara nutsuwa duk abin da ya same ka to kai da Allah ne kawai dan Allah ne duk abin da ya same ka ba ku bakin ciki ba tashi hankali ko menene a indai a wajen Allah wato faɗuwarka ko rauninka ko wani abu saboda Allah ya same to babu babu babu matsala
falamma ta ɗalibuna lahu
falamma a ta ɗalibuna lahu da masu neman su suka zo wa ra'au zalika suka ga wannan kurciyoyi suka ga wannan saka ta gizo gizo alu sai suka ce lauka Lau kana fi ahadun man- da dai akwai mutum a cikin wannan ramu lam tabuna mutane hamamatan mun lama mutane da ba a samu kurciyoyin nan guda biyu ba ya bihi ya kaumata wan nabi sallallahu alaihi wasallam Ba a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fawo kalamahu yana jin zancen su fansarafu Abu sai suka koma sai na faka gida ya rasu lallahi idan ɗayan su bai kalli kafa shi za mu haɗa ina ma'ana har yanzu ka je gobe ne rabba wani zuri wani rabba kamar yadda hadisin ya faɗa sai na baka isha da da mutum ɗayan su zai kalli kafa shi zai kama mu to kogon in kana bakin kogon in ka miƙa hannunka duk wanda ke cikin kogon za ku gaisa ba wani zurfi ba ne kawai dan waje ne dai dan aka dan yi lungu ciki kawai shi kenan aka zaune amma gasa a wajen kuma gasa a zaune Allah ya jirkitar da idanunsu wasu malamai ma suke cewa ai zurubin da abubakar ya musu shine kawai Allah ya jirkita su suke ganin idanuwansa kamar kwantar tabara ne gidan idansu suke ganin kamar saka gizo gizo shi suke kallo da shi suke haɗa idon amma aka yi wani kallibu abdatan mu absarahum kamalan yubihi awalan mara abinda kake kallo shi din ne amma an jirkita shi kana kallon shi wani abu eh
wa ana abdullahi Allah ta'ala ya hana su shiga sai na bukar maza Allah ya ce kwantar da hankalinka mu da ka gan mu nan fa mu biyun nan Allah ne na uku sai zai ko lissafi ba ta zan inna Allah ma'ana kar ka damu ba abin da zai same mu a nan inda muke din nan saboda me inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu ba abin da za su shi ne aka zo aka yi aka yi aka gama aka ce habbo ka aka ɗauko tunda ana bin sawun mazala akan dutsen da sawun abokar ake bi a ƙasa da na abokar da aka hau dutse sai sawun abokar ya ɗauke sai na mazala sun san dama shi in ya taka dutse ana ganin sawunsa sai aka biyo sawun mazala sai sai ya tsaya ƙofar kogon saboda haka aka rasa kuma daga nan sawu ya ɓace ba inda aka sai ko- kogo kuma ga shi ga kantabara ga bai ga giza giza ga aka ce to a ɗauko boka boka ya zo ya buga ƙasa ya ce suna ciki Eh, ƙasa ta nuna aboka ya ce suna ciki abuja ya ce karka mai da musa karkaru karka mai da musa karkaru wannan giza-gizan wannan da gani shekarun da wannan abin ya yi sannan kai kanka ba a haife ka ba shi tun yi abin da ilimi na nan kenan suna ciki sai tun ba mai da ba shi kenan aka zuwa a hakon
وعن عبد الله بن قطب daga Abdullahi dan Qurbin قرر إلى النبي صلى الله عليه وسلم yace an kawo wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama قرنات قمش masanacin wato taguwanni قمش guda biyar أو ست ko guda shida أو سبع ko guda bakwai دينارها biyar haraha taguwa ce aka kawo manzala guda bakwai ko biyar ko shida ana son manzala ne zai soke ta za a yi hadaya da ita يوم عيد yau ma idin ranar idi Faddala kula.
na ilayi sai kowace ta dinga tura yan uwa tana miƙo wuyan ta ita za a fara kowace tana tura yan uwa tana miƙo manzala wuyan ta wai manzala ya fara da ita بأيهم bi ayyatihin ne yabda'u wai da wacce su zai fara
وعن أم سلمة daga ummu salama ita kuma كان النبي صلى الله عليه وسلم cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya zama fi sahara'in ajeji فنادته da gado sai wata barewa ta kira ki ce يا رسول الله ya rasulullahi قال sai manzala sallallahu alaihi wasallama ما حدثك ma hazu take ke barewa me bukatar ki قالت sai ta ce da shi سادني hadal arabi ya rasulullahi ga wani mafarauci nan yana kwance yana bacci ولي shi ne shi ne ya samun tarko ya kama da in ji barewa ga shi nan ina cikin tarko ya rasu lalai ولي كشفاني جزا لكالتبت wato wani kashfa ina da yaya tana ita ce ni mai jego ce yaya na biyu na gurin su a wani rami zon ɗan nema abinci in koma in ba su nono kuma ni ga shi sai shi mafaraucin nan ya kama ni ni yaya na nake ji فادلكني fandalika ni wato ka sake ni حتى أذهب in tafi فأريدها ba a ba ma in je ba a zai ma in je in shayar da su an fari dawo ni abin da nake ƴaƴa na suna can suna jira na a ba ni dama in je in ba su nono in na ba su nono sai in dawo
قال sai annabi ya ce da ita awa Aw ta taf'alina?
za kin yadda in na sake ki za ki je ki dawo قالت sai نعم ta ce i sai فأدلكها manzo Allah ya sake ta فذهبتكم shi kuma dan farauta yana bacci fa zahab fa zahaban sai ta tafi ولم أجد kuma ta dawo فأوبقها sai mazala ya buɗe tarkon nan ya ta mai da kafarta a cikin mazala ya mai da ta kamar yadda aka kama ta.
فانتبه العربي To shi kenan sai mazala kuma ya ja waje ɗaya ya zauna bai tashi balarama ƙauyen nan ba. Sai da balarama ƙauyen da kansa ya farka yana farka sai ga mazala a zaune.
فقال يا رسول الله Sai ya ce ya manzan Allah ألك حاجة ya ce akwai wata buƙata ta kawo ka nan.
قال Sai mazala ya ce i ina da buƙata.
تدلب هذه Ni الزبيبة buƙata ta ina ma neman alfarma ka saki bare wanda ta kama.
فأدلكها Sai kuma ya sake ta.
فجردت تعود manzala sallallahu alaihi wasallama ya ya tabbata haƙƙin shi saboda haka manzala ya ce tibare wa ya ce ka sake ta ya ce an gama ya rasulullah shi ne ya sake ta bakar jad tajari ko ko ta'adu Ta'adu, eh.
eh تعدو ta'adu da tajari din duk ɗaya ne ma'ana tana tsalle irin gudun nan na dabba ta tsalle ta dare ta tsalle ta dare tana murna في السهراء a cikin jeji وتقول tana cewa أشهد أن لا إله إلا الله wa وأنك annaka رسول rasulullahi الله ina ce da ba mota da gaskiya sai Allah وأنا هذا الباب ya kuma kai manzon Allah ne
ومن هذا الباب ما روي daga cikin dai wannan babi abinda aka rawaito من تفسير الأسد min tafsir al-asr yanda Allah ya bore zaki بسفينة li safinatu ga safinatu مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم haram manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan su safinatu wani dan aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne da ake kira safinatu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ila mu'az bin jabal bil yaman manzo Allah ya rubuta wasiƙa ya ba safinatu ya ce ka tafi yaman wajen mu'azu ka kai masa فلقي الأسد shikenan safinu da cikin tafiya kawai sai ya ga tunturin da mutane me ya faru aka ce zaki ne tana hanya zaki ne tana hanya duk wanda ya je to kuma shikenan gwamnati sai ya tunkari zaki فعرفه ya je zaki ya tsaya gaban zaki ya ce kai zaki أنه ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ni baran mazal dan aikin mazala mazala ne ya aiko ni ومعه كتابه kuma ina tare da wasiƙarsa a hannuna wa muhammad shikenan sai aka ji zakin yayi yayi gurnani وتنهى عن ya الطريق fahimci magana wata da ya ja baya عن الطريق zuwan hayya ana ya ja baya tun da sakinatu wato safina yace shi dan aikin mazala ne mazala ne aiko za ka taba ni ne mazala ya aiko kuma ga wasiƙarsa a hannuna shine ya yi gunani ya ja ba a wata ruwayar ba an ce shiga gaba ya sai da ya fidda safiru ta ga daji sannan shi ya dawo
wa zakara fi musbarhi wa zakara kuma shi safiru ce ya ƙara ba da labari ya ce fi mun sarfi a dawowar sama misla ya zalika ƙara haɗuwa da wani zaki kuma shi ma haka suka yi wa rafi wa fi riwayati ukra a wata ruwaya dai an daga shi safinatu anna safinatan cewa wato jirgin ruwa ne kwale-kwale takasarat bihi na kafa haɗu da shi fataraza ila jizya to shi ne da a ruwa yake tafiya ɗan to sai suka samu haɗari a jirgi to sai ya fito sai ya hau wani tsibiri yana tafiya fa idal asad sai ga zaki fa qultu sai na ce da shi ana maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kaza ana yuzuni ya ga mizini shi kenan sai ya zama yana ɗan zungura ta Iban kibiyi.
kibi da kafaɗarsa hatta aqamat a ta a tsamani ya naɗa rige har sai da ya kai da kan hanya saboda hanyar ta ɓace ban san inda zai yi ba to sai za ki dinga eh, wato saita ne akan hanya ya tura nan ya tura nan muna tafiya tare da zaki har sai na hawa hanya shi ke nasu shi kuma ya koma cikin jeji wa kaza alaihi salam kuma ya riƙe aminci a ta ko a wa kaza alaihi salatu wassalam da uzuri shatiyan ko mazala ya taɓa riƙe kunnen wata akuya lakamin bani abdul qaisi ta mutanen banu abdul qaisi ce bayna isba'i tsakanin ayin yatsayen sai ya rike kunnanta haka tsakanin yatsayen sai sa ya rike kunnanta haka thumma kallaha sun makalaha sannan ya sake ta fasara laha fasarar zalika mai saman sai wannan ya zama wata shaida tare da ita wa wajiya zalika al-asad a wannan alamar yawan zu a tare da ita wa fi naslaha da kuma ‘ya'yanta jikokinta ma duk ji- duk ɗan da aka haifa na wannan akwai sai ya fito da shi da ‘yan yatsun mazala a kullum. Tun da mazala ya rike ta hannunsa ya shaida a kunnenta. To da ta haihuwa sai ɗan da ta haifa sai ga wannan shaidar irin tata a kunnen yara a kunnen ɗan. Shi ma haka haka haka haka har zira a da ƙari.
alhamdulillah To alhamdulillah. Amina. Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce annabi dan gatan Allah. Annabi dan gatan Allah. Alhamdulillah.
Thank you.